ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata uku ga watan al-muharram shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine ya dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafinmu mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta wancan sati da ya gabata mun shiga alfasul khamis fasali na biyar a madakhilu shaitan li ifsadil qulub mashiga hanyoyin da shaitan kan shiga dan bata zuciyar dan adam za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa'alam annahu kullama zada imanul qalbi wa qawiya yaqinuhu zada nuruhu alladhi yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil nan za mu tashi insha Allah ta'ala malam yace wa'alam yana mana bayani game da mahimmancin zuciya a jikin dan adam da yadda shaidan ya ɗauke ta da mahimmanci wajen bujiro mata da fitintunu domin lalata ta malam ya kama na hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda yake cewa ana bujiro da fitintunu a zukatan ɗan adam kamar yadda ake bujirar da kamar yadda ake bujirar da sandar tabarma ɗaya bayan ɗaya har sai zuciyar ta juye ta zama baƙaƙirin ko kuma farafat gwargwadon yadda ma'abocin zuciyar ya karɓi fitina ko kuma ya mai da ita malai ci gaba da bayani cewa alam ka sani ya kai mai karatu ko kuma mai saurare annahu kullama zada imanul qalb yadda sha'anin yake ko yadda al'amarin yake kullama zada imanul qalbi duk lokacin da imanin zuciya yake karuwa yake haɓaka yake daɗuwa wa qawiya yaqinuhu yaqinin cikin zuciyar yake karfafa zada nuruhu alladhi yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil to hasken da ke cikin zuciyar wanda da shi yake tantance ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya shi ma sai ya ƙara ƙaruwa sai ya ƙara daɗuwa walhuda wa balal yake kuma iya bambance shiriya da ɓata da wannan hasken sai ya ringa ƙaruwa a cikin zuciyarsa ma'ana duk lokacin da imanin da ke cikin zuciyar ka uwa mai albarka yake ƙaruwa ta hanyar ƙaruwar ayyukanka na gari ta hanyar gujewa abubuwan da Allah da manzansa ba sa so to irin wannan lokaci shi yake bayuwa kuma hasken da ke haskaka maka abin da ke gabanka wanda zai baka damar gane gaskiya da ƙarya sai ya ringa karuwa a cikin zuciyarka kamar yadda muka sha bayani a bayan uwa imani ba abu ne da yake da daskararre ba imani Allah madaukakin sarki yadda ya kaddara shi shine yakan iya karuwa a cikin zuciyarka kamar yadda kuma yakan iya raguwa imani yana yin rauni yana kuma iya yin ƙarfi abin da ke jawo imani ya yi ƙarfi a cikin zuciyar mutum shine aiki nagari ƙara aiki nagari ƙara azama wajen bin Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da kake ƙara himma wajen bin Allah da ayyukan ɗa'a da duk abin da Allah yake so kake gujewa abin da Allah maɗaukakin sarki baya buƙatar su to a lokacin ka sani imanin ka ƙarfafa yake yi zuciyarka ƙarfi take ƙara yi lokacin kuma da waɗancan ayyuka nagari suka yi rauni a tattare da kai to imanin da ke cikin zuciyarka a lokacin me yake yi a raguwa yake yi kuma a raguwa yake haka zuciyar kowane ɗaya daga cikin mu take yan uwa malai ce fa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu malai zai kawo mana hadisi da aka karbo shi daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah kara masa radda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace al-qulubu arba'atu zukata kashi hudu ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasa mana zukata kashi hudu kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya saurara ya ji ina zuciyarsa ta fada ta farko qalbun ajradun fihi mithlu siraj yuzhar zuciya ta farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ce qalbun ajradun ita ce zuciya tsaraitacciya aka ce tsaraitacciya shine tsaraitacciya daga dukkanin wani shirme da shirka da shakka da sabo babu babu shi a cikinta ta tsaraita da dukkan abin da Allah madaukakin sarki baya so in aka ce tsaraita shine kubuta ta kubuta daga dukkan abin da Allah madaukakin sarki baya so a cikinta babu shirka a cikinta babu bid'a ba saban Allah ba shakka ba duk wani abin da Allah subhanahu wataala baya bukata a cikin wannan zuciyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fihi mithlu siraj a cikin wannan zuciyar akwai kwatankwacin fitila kai ka ce fitila ce a cikin wannan zuciyar yuzhar da ake haskaka ta da shi kaga idan daki ya kasance ka shigo cikin sa da fitila tarwai kana iya kallon komai to ba za ka ci karo da gini ba ba za ka tuntube da kaza ba ba za ka baje kaza ba saboda me saboda komai kana kallon sa kana kallon hanya totar to haka zuciyar irin wannan zuciyar take ma'ana kana iya kallon komai tana haskaka maka gabanka abinda Allah madaukakin sarki yake so kana kallo abinda Allah madaukakin sarki baya so kana kallo ka guje masa kamar tafiya ce da kake yi da rana lokacin da kake tafiya da rana idan kaga dutsen da zai cutar da kai zaka yi me zaka kauce idan kaga abin da zai cutar da kai zaka yi me zaka kauce masa amma idan dare yayi kuma aka yi rashin sa'a ba hasken farin wata ba kuma hasken fitila me yake faruwa sai kai tuntube sai ka taka kaya sai ka je ka kai kanka inda ba shi kenan ba to haka wannan zuciyar take akwai haske a cikinta ita ce zuciya ta farko wa qalbun zuciya ta biyu aghlaf ita ce zuciyar da take a rufe a kulle ita ce aghlaf marbuqun ala ghilafihi wacce aka yi dauri akan gidanta akan murfinta in aka ce ghilaf shine abin da ya rufe abu abin da ake rufe abu da shi abin da ake kulle abu da shi shine ghilaf yanzu misali littafin nan takaddu ne abin da ya kulle takaddun shine mai bangon gaba da baya haka ne to waɗannan bangon da wani suna ake ce musu khilaf bangon littafi to zuciyar da muke bayani akan ta haka take ita ce a ciki abin da ke abin da ke bayanta shine bangonta saboda haka an samu kuma igiya an ɗaure ta a ciki kaga abin da ke cikin zai san abin da ke cikin zai san abin da ake ciki a waje ba zai sani ba to ita kuma zuciyar an ɗaure ta an kulle ta a ciki duk wani abin da ka sani alkhairi ba iya shiga cikinta Allah kiyaye eh mafi munin zuciya kenan kamar kamar a samu abu ne a zira shi a cikin wani gida ko wani konso haka sai kuma a samu konson sai a ɗaure shi yadda kaga idan yan kasuwa za su kawo kayayyakin su suke sai a samu kwali ko wani buhu ko wani abu sai a sa abin da ake so a sayar maka a ciki kuma ba za a bar haka ba sai an yi silin ɗinsa ta yadda ba zai iya faɗuwa ba wani ma za ka ga ko da ruwa ne ya shiga ba zai cutar da shi ba to haka irin wannan zuciyar take an kulle ta rub a ciki me yasa a kulle ta duk wani alkhairi ba ya shiga cikin ta ita ce zuciya ta biyu wa qalbun mankusun sai zuciya ta uku ita ce kuma kifaffiya eh kifaffiya akwai bambanci tsakanin wacce aka rufe ta rub da kuma ita wannan da abu ita take aka rufe ta kamar yadda muka bayani ka ɗauki kofi yana buɗe sai ka rufe shi to ita kuma ita ce zuciya ta uku ita ma Allah mana tsari da ita wa qalbun misfahun sai kuma zuciya ta hudu ita ce zuciya ta take mai bangare biyu zuciya mai fuska biyu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai mana bayanin kowace ɗaya daga ciki yace fa ammal qalbul ajrad amma zuciya da take tsaraitacciya ita ce fa qalbul mu'mini ita ce zuciyar mumini sirajuhu fihi nuruhu wannan fitilar da ke cikinta ita ce hasken da ke haskaka wa mumini gabansa kamar yadda ne bayani yadda mumini zaka ga yakan iya kallon abu mai kyau ya zakke masa ya kalla abu mara kyau kuma ya kauce masa haka zuciyar mumini take me yake sa mumini iya gane abu mai kyau da mara kyau wannan hasken da Allah madaukakin sarki haskaka a cikinta wa amma alqalbul aghlaf amma zuciya da take a rufe wacce aka yi dauri a kanta fa qalbul kafir ita ce zuciyar kafiri kun ga zuciyar kafiri duk wani alkhairi baya shiga ciki duk wani haske na imani baya shiga cikin ta wa amma alqalbul mankus amma zuciya da take a rufe wacce ita kuma an juya ta kifaffiya fa qalbul munafiki ita ce zuciyar munafiki eh ita zuciyar munafiki za ku ga arafa summa ankara annabi ya ce arafa summa ankara ya sani da sai kuma ya inkari ya sani sai inkari innal ladhina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufran su ne kenan waɗannan kaga arafa ya san abin da yake na gaskiya sun ankara sai kuma ya inkarinsa sai kuma ɗaya ɓangaren zuciyar munafiki kenan Allah maɗaukakin sarki ya mana tsari da ita wa amma alqalbul misbah amma zuciya da take mai fuska guda biyu fa qalbun fihi imanun wa nifaqun ita ce zuciya da take a cikin wani bangare na cikin ta akwai imani wa nifaqun wani bangare kuma akwai munafinci a cikin ta kaga wannan ma akwai matsala eh wani bangare a cikin ta imani ne wani bangare kuma munafinci sai idan ta motsa masa sai ka ganshi a cikin mumini ana ta abin da kuma a lokacin bangaren imanin zai rinjaya ba wai yaudara yake ba wani bangaren kuma sai ka same shi shi munafinci munafincin hum yawma idin hum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhu lil iman sai ka samu kafirci ya dan fa kusa kusa ya dan fi masa dadi da zaki a bakinsa sama da imani wani lokacin kuma sai ka samu imanin ne mai zaki mai dadi sama da kafirci to haka yake yana kawo ta yana daukewa tana dan raba wuta haka ita wannan zuciyar kaga ita ma akwai matsala saboda idan ya kasance lokacin da ta raba wuta kuma kamun ta dawo ka mutu ba a bai ka mutu kenan mutum ya mutu a munafiki mutum ya mutu a munafiki tantirin munafiki haka kuma idan mutum ya mutu a imani to shi ma shi kenan yadda abinda mutum ya tafi da shi abinda mutum ya mutu a kansa a kansa za a tashe shi sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce famithulul imani fihi irin wannan zuciya ta ƙarshe yadda imani yake a cikinta kwatankwacin imani a cikinta kamithulul bakalati ya muddu halma alma'u tayyib kamar misalin albakala ko albukula abinda ake cewa albukulati shine danduma ko gurji ko duk irin wannan abin da yake fitowa irin abin da ake ce musu makunsa ƙasa ake ce musu ko menene irin da suka biyewa wanda da suke yaɗo to shi ne ake ce musu makunsa ƙasa ko na'am yawa to sunan su kenan to su ne ake ce musu albukla wasu malaman kuma suka ce aka ce albukla shine duk abin da yake ba shi da ice abin da ba shi da sanda in aka ce al'ashjar kuma abin da yake da bishiya abin da yake da ice da sanda wasu malaman haka suka fassara su ne wanda yana ɗaya daga cikin abin da yahudawa suka nemi allah maɗaukakin sarki ya ba su suka ce wa iz qala musa wa iz qulna ya musa wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ko fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu mimmi baqaliha kun ji ita suka fara ambata wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adana bil ladhi huwa khair Allah madaukakin sarki yau yahudawa irin tagomashi da bai taɓa wata al'umma ba ya ce su daina neman abinci su daina noma kullum sai a rinka saukan masa da soyayyen nama da kuma wani abu mai kamar zuma ya shi ne sai kullum sai a rinka saukan masa da almannu wa salwa almannu wa salwa almannu din shine wani abu ne da yake kamar zuma ba zuma bane amma kuma abu ne mai zaki a baki da kuma soyayyen dan shila ko soyayyen tsuntsu kullum mutum zai zo ga tsuntsu da soyayye da kuma zuma ya ɗauka sha ya ci iya cin sai tashi tafiyarsa ya ci da rana ya ci da dare ya ci da abin nan haka Allah madaukakin sarki musu da goma shi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi yaƙi sau da yawa yunwa ta kama su sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai sauka masa abinci daga sama ba tare da cewa shine mafifici shine annabin da Allah madaukakin sarki ya fi so sama da kowanne annabi amma Allah madaukakin sarki musu wannan abin nan amma da yake saboda Yahudawa ba mutanen kirki bane suka ce ba sa so suka ce ya Musa mu a roƙa mana Allah madaukakin sarki mu fa mun gaji da cin abinci kala daya eh mu ka roƙa mana Allah madaukakin sarki kawai mu noma mu noma gurji mu noma tafannuwa mu noma albasa su muke bukata fumi hawa adasi hawa basali har da albasa a ciki kai da kake cin soyayyen dan shila da zuma saboda Allah ka dawo ka ce ka ce wai a baka wai wai albasa da tafannuwa shine Allah ya ce yanzu ku kuna so a canza muku da abin da yake ƙasa mafi ƙasa da abin da yake saman sa kuna cin abin da yafi ku ce a kawo muku abin da yake ƙasan sa to wannan bakal yana ɗaya daga cikin abin da suka nema to misalin imani shine kamar misalin a icen dima ne ko icen gurji haka da ruwa yake dukansa wanda galibi kun ga duk inda waɗannan abubuwan suke an fi so a shuka sa inda ruwa yake to idan ruwa yana dukansu nan da nan zaka ga yayi kyau ya fito yayi kore kuma amfanin sa yayi kyau to haka imanin yake idan imanin ya zo sai zuciyar ta rayu sai ta yi kyau sai ta yi kore shar kamar yadda ciyawa take yi wa mislun nifaqi fihi ɗaya ɓangaren kuma kwatankwacin munafincin da ke cikin zuciyar ɗaya ɓangaren na munafinci ka mislil qurhati kamar misalin ƙurji ne ƙurji dai da ka sani na ciwo da yake fitowa ya muddu halqaihu wad damu wanda shi kuma abin da ke raya ƙurji ya girma shine jinin da ke cikinsa da wannan ruwan ƙurjin idan akwai jini akwai ruwan ƙurji sai ga ƙurji ya yi yawa sosai da sosai ya muddu haddamu alƙaihu waddamu fa'ayyul maddataini galaba alal akhar galaba alaihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kowace madda daga cikin maddojin nan guda biyu ta yi rinjaye akan ɗayar to sai a rinjayar da ɓangaren da ya rinjaye akan wanda aka rinjaya ɗin da munafunci da imani kowanne ya rinjaye to akan su za a rinjayar da mutum shine bayanin da ne mana idan ɓangaren imani ne ya rinjaye ɓangaren munafunci to sai a ɗauke shi a matsayin mumini idan ɓangaren munafunci ne ya yi rinjaye a ɓangaren imani sai a ɗauke shi a matsayin me a matsayin munafunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to ƴan uwa waɗannan su ne zukata kashi hudu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka samu su akwai zuciyar mumini tsantsa akwai zuciyar kafiri tsantsa akwai zuciyar munafiki tsantsa akwai zuciyar da take amanu sun makafaru akwai munafinci akwai kafirci a cikinta to kun ga guda uku daga cikinsu dukkanin su ba abin so bane dukkanin su abin kyama ne guda ɗaya ce zuciyar farko kalbun ajrak ita ce zuciyar da kowanne mumini yake buri Allah madaukakin sarki ya bashi irinta Allah madaukakin sarki azurta mu da irin wannan zuciya wannan hadisi yan uwa imam ahmad kan hanbal ya fitar da shi a cikin mustan dasa a cikin mujalladi na uku hadisi na goma sha bakwai haka na imam al-haisami a cikin littafin sa majma'u zawaid ya fitar da shi mujalladi na daya hadisi na 60 da uku haka na abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilya ta tahlit al-awliya haka nan imam at-tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam nasa as-saghir hadisi ne ingantacce yan uwa insha Allah ta'ala قال ابن القيم عليه رحمة الله babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama a kokarin fassara ko sharhin wannan hadisin sai yace fa qawluhu fadan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace qalbun ajradun tsaraitacciyar zuciya yace ai mutajarridun mimma si wallahi wa rasulihi zuciya ce da aka tsaraita ta aka kubutar da ita a cikin ta babu wani Allah da manzansa ba ta ganin kowa sai Allah ba ta ganin kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake na shirme ne da rashin kyautawa da rashin kyau to babu ruwan wannan zuciyar da shi faqad a tajarrada wa salima mimma mimma siwa alhaq wannan zuciya saboda ka sai ta ta tsaraita ta kuma kubuta daga dukkan abin da ba Allah madaukakin sarki ba wa fihi sirajun yuzhar a cikin hadisin da annabi ya ce a cikinta akwai fitila da take haskaka ta ko da ake haskaka ta da shi sai ce huwa misbahul iman shine fitila ta imani al misbah ita ce fitila fitila ta imani fa ashara bi tajarrudihi ila salamatihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi nuni zuwa ga kubutar wannan zuciyar ko kuma tsiraita wannan zuciyar zuwa ga kubutarta da zuciyar ta tsiraita daga dukkanin abin da ba Allah da manzansa ba sai kasance hakan ya haifan mata daga kubuta min shubahatil batil daga dukkanin shubuhohi na barna wa shahawatil ghayyi da kuma sha'awa sha'awe na zalunci bi husuli siraji fihi ila ishraqihi wastinaratihi bi nuril ilmi wal iman ta hanyar samun fitila a cikinta da take haskaka ta bi nuril ilmi da haske na ilimi wal iman da kuma haske na imani wa ashara bil qalbi al aghlaf annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi nuni game da zuciya da take rufaffiya zuciyar kafiri kenan ila qalbil kafiri zuwa ga ita ce zuciyar kafiri li'annahu dakhilun fi gilafi saboda ita zuciyar kafiri tana tana cikin kwansanta tana cikin gidanta a rufe ba ta jin abin da ke faruwa ba ta san komai abin da ke faruwa ba amma na imani amma na barna wannan tana cikin sa dumu-dumu wa ghishaihi da kuma lullubinta alghisha shine lullubi abin da ya lullubi abu fala yasilu ilaihi nurul iman wal ilmi wal iman saboda haka hasken ilimi da imani baya kaiwa baya isa zuwa ga irin wannan zuciya kama qala ta'ala hakiyan anil yahudi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yana hikaito mana maganar yahudawa da suke cewa wa qalu qulubuna ghulf suka ce ya suka ce mu zukatan mu fa arfa suke eh suke gaya wa annabinsa annabi Musa alaihi salam qalu qulubuna ghulf lalle zukatan mu arfa suke babu abin da ke shiga a cikin ta na alkhairi wa huwa jam'u aghlaf mala yace ghulfun jam'i ne na aghlaf wa huwa dakhilu fi ghilafi shine abin da ke cikin gidansa abin da ke cikin konsansa a rufe shine abin da ake cewa aghlaf wa hadhihi al-ghishawa wannan kuma lullubin da ake faɗa wanda ake wa zuciya shi hiya al-akinnatu allati daraba Allah azza wa jalla ala qulubihim shine wannan rufin da Allah madaukakin sarki ya buga shi akan zukatan kafirai da al'akinnatu da alghishawatu da abin da yake nufi shine rufi a lullube abu shine ma yustaru bihi shay abin da ake lullube wani abu da shi to da alghishawatu da al'akinna duk abu ɗaya suke nufi shine lullubi ko rufi da ake wa zuciya mala yace abin da ake nufi da gishawa shine lullubin da Allah madaukakin sarki ko rufin da Allah madaukakin sarki ya buga ya buga shi a zukatan kafirai uqubatan lahum dan ya kasance uquba ce a gare su ala raddil haqqi saboda juyar da kin karbar gaskiya da suka rinkai wa takabburi an qabulihi da kuma girman kai da suka rinkai wajen karbar gaskiya to sakamakon da Allah subhanahu wataala ya musu sai ya rufi a cikin zuciyarsu shine falamma zahu azaga Allahu qulubahum ina fata an fahimta falamma zagu lokacin da suka kauce suka ki karbar gaskiya suka mai da gaskiya suka yi wa annabawan Allah da manzanni rashin kunya azaga Allah qulubahum sai Allah madaukakin qulubahum sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyarsu a cikin zaigu a cikin karkata da bata din sai aka tabbatar da su aka shine sai aka yi wannan rufin sai aka rufe zuciya sai kasance duk wani alkhairi ba ya shiga mala yace fahiya akinnatun alal qulubi shine rufin da aka yi akan zuciya wa waqrun fil asma'i da kuma a toshiya da aka yi a cikin a cikin jinsu aka ce alwaqru shine nauyi a fiƙilu nauyin da Allah maɗaukin sarki sa a cikin kunnen su ba sa fahimtar gaskiya ba wai ji ne ba sa yi ba a'a idan kai magana da su ta mutum da mutum za su ji ka amma idan ka faɗi gaskiya kuma ba su ji ba eh kaga wannan kurumtar ita ce mafi girman kurumta ita ce kurumtar da tafi kurman da baya jin magana dan shi kurman da baya jin magana zaka same shi mai bi yana sallah yana azumi yana jin gaskiya amma su suna ji suna komai amma in ka ga musu gaskiya ba ta shiga kunnuwansu shine Allah madaukakin sarki ya sanya wani shamaki akan ko akan akan jinsu wa umyun fil absari haka nan kuma ya sanya makanta akan idanuwansu idanuwansu ba sa iya ganin gaskiya suna gani fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai idan su ne baya gani ba Allah subhanahu wataala ce ba wai ido ake nufi wannan gululin idan ne baya gani ba a'a sai da idan da ke cikin zukata ne ba sa gani ai gani kashi biyu ne ko akwai gani na zahiri akwai gani na zuciya ganin zahiri shine abin da nake gani yanzu ina ganin duk abin da ke cikin masallacin nan cikin ikon Allah amma kuma akwai ganin zuciya shine ganin gaskiya eh in ga gaskiya kuma sannan in bita wannan shine abin da ake nufi da gani na zuciya to su gani na zuciya ne ba sa yi wa hiya al-hijab al-mastur an al-uyun shine lillibi wanda Allah subhanahu wataala ya sanya musu wanda yake sitirce ganin su wanda wanda wanda wanda yake sitirce idanuwansu ba sa iya ganin gaskiya Allah madaukakin sarki ce wa idza qara'ata al-qur'ana duk lokacin da ka karanta alƙur'ani ya rasulallah ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati sai mu sanya tsakaninka da tsakanin wanda ba sa imani da ranar lahira me muke sanyawa shine hijaban masturan wani hijabi wani lillibi masturan da zai katange ya sha make tsakaninka da su wannan ayar kamar yadda babban malamin tafsiri abu abdullahi al-khurtabi ya faɗa cikin tafsirin sai yana kawo wannan ayar sai ya ce wannan ayar ta sauka ne a lokacin da Allah madaukakin sarki saukar da surta tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai yasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد lokacin da wannan ayar ta sauka sai matar Abu Lahab wanda hadda ita aka kawo a cikin sura ko wa mara'atuhu da matarsa to ita ce wannan matar ta Abu Lahab da matar Abu Lahab hammalatul hatab Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba ɗaya tsine musu albarka ya ce kuma da yan wuta ne saboda haka sai ta je ta ɗauko ta ɗauko wani katon dutse ta tunkaro annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya faɗa a ta taho wa fi yadiha fihrun a hannunta akwai wani dutse malmalalan dutse wanda ya cika hannunta ta tunkaro annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune da shi da sayyidina abubakar siddiq a bakin ka'aba sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya ganta kai tsaye ta tunkaro su ta to yace ya rasulullah yace innaha aqbalat inni akhafu an taraka ya rasulullah ga tanin fata to ina jin tsoro kar ta ganka yace innaha imra'atun baziya yace mata ce mara mutunci ba ta da kirki za ta iya maka kuma ya rasulullah wato tun a lokacin annaba akwai irin waɗannan mata masu fitowa su faɗa da maza kenan kasa auka matar da an ka taɓa ta ta zo ta ci ma kwala eh mace ce amma za ta zo ta ci ma kwala a kasuwa kowa ina kuma ba ruwanta da ƴaƴanta da mijinta ita ita wannan burgewa ce ai ita ba wanda ya isa ya taɓa ta to kaga irin su ummu jamilin ce kenan sunanta ummu jamilin ta taho tana waka tana cewa muzammamun asaina wa amruhu مضمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا tana ta wai muzammam abin da ake nufi da muzammam shine abin zargi ya suna annaba muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ake nufi da muhammad shayabo shayabo wanda kowa yake yabansa shine muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta juya sunan saboda fasikanci sai ta kuma da shi wa muzammam wai muzammaman abin zargi a sai na ya saba mana ya saba addinin mu kowa ya ce shi ga gumaka ke bauta shi kuma ya ce ba zai bauta ga gunki ba zama da sabon addini wa amruhu a baina al'amarin da zama da shi mun kimu ba za mu ba wa dinuhu kalaina addinin nasa ba ruwan mu da shi mun bijire masa ta tunkaro annabi ya ce a'a batta lan tarani ba za ta ganni ba sallallahu alaihi wasallam yace faqara alqur'ana fa ta sama bihi tana tunkarawa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara karanta alqur'ani ya fara karanta alqur'ani yace fa ta sama bihi sai ya samu kariya ta hanyar karanta alqur'ani sai ta zo ta tsaya akan sayyidina abubakar tace inni ukhbirtu anna sahibaka qad hajani tace an bani labari abokinka muhammad sallallahu alaihi wasallam ya min zambo yana zagi na Allah sai ya sauka masa da aya yana zagi na yana ina ba gashi ba bata gan shi ba da sayyidina abubakar take magana ba ta ganshi ba Allah madaukakin sarki ya boye shi sayyidina abubakar sai dige ce la wa rabbi hadha albayt ma hajaki yace ina rantsuwa da ubangijin wannan ɗakin ƙarshen rantsuwar balarabe kenan a lokacin ina rantsuwa da ubangijin wannan ɗakin bai miki zamba ba tunda annabi ne annabi ya mata zamba ne annabi bai mata zamba ba bai miki zamba ba sai ce lallai ta juya tana tana murna tana alfai tana cewa ai su la su quraishawa sun san cewa ni a gidan shugaban su ce ba wanda isa ya taba mai kwana lafiya sai ta juya ta tafi sai da abubakar ya je kallon annabi ta ya rasulullah ba ta ganka ba fa sai ba ta ganka ba yace i sai ai mala'ika bai gushe ba tsakanina da ita sai da ta juya ta tafi sallallahu alaihi wasallam shine yace sai aka saukar da wannan ayar wa idza فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا shi sa imam al-khurtubi sai da kawo wasu ayoyi guda uku ya kawo afar daga ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa akwai ayoyi guda uku da idan mutum ya karanta su to Allah madaukakin sarki yakan kare shi daga dukkanin wani wanda ke neman sa da shari ya kawo ta kissa ka je ka duba cikin tafsirin khurtubi zaka zaka ga al'amarin yadda yake ya kawo ta kissa yace akwai ɗaya daga cikin malamai magabata da sarkin garin sai sa a kamo shi ana neman sa ya fita bar gari ya sa fadawa a bishi duk inda yake a kamo shi lokacin da suka bi shi sai yake karanta waɗannan ayoyi yake karanta waɗannan ayoyi sai wallahi suna tafiya tare da shi ga su ga shi rigarsa tana taɓa rigarsa akan abin hawa amma ba sa ganin sa wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura dan uwa haka ne kuma ya faru kamar da shi dai imam al-qurtubi din ya kawo lokacin da annabi zai hijira daga maka zuwa madina da suka zo suka zagaye gidan da yake ciki sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya saukan musu da bacci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fito yana karanta waja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsiruna annabi ya dauki kasa ya rinka bin su ɗaya bayan ɗaya na zuba babu wanda yake a cikin su annabi da ƙasar da bata taba shi ba ɗaya bayan ɗaya annabi ya rinka bin sai na zama musu ƙasa kowanne sannan ya wuce ya tafi sa sallallahu alaihi wa sallam yawa idan ka je ka duba za ka ga ayoyin kai ma idan abin sai same ka irin wannan abin Allah ya kiyaye tunda yanzu akwai akwai kidnappers idan Allah ya kiyaye kaga kai ma sai ka karanta eh in ka karanta da yaqini kai ma Allah zai koyi ka ba za a ganka ba insha Allah ta'ala mala yace fa idza awja'alna ala qulubihim akinnatan Allah madaukakin sarki yace sai muka sanya a cikin zukatan su akinnatan shine rufi ay yafqahuhu ta yadda ba za su fahimci alqur'anin da ake karanta musu ba wa fi adhanihim waqar sannan kuma ya sanya rufi da nauyi akan kunnuwansu فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد duk lokacin da aka ambata wa irin waɗannan zukata na kafirai da su tsantsance tauhidi da su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta wata jaridul mutaba'a aka kuma ambata musu su kaɗaice biyayya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walla ashabuha ala adbariha nufuran sai ka samu ma'abota irin wannan zuciyar sun juya a bayan a bayansu da gudu ba za su ba abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu ba wa ashara bil qalbi al mankusi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuni ga zuciya da take a rufe zuciyar munafikai kenan wa huwa al makbub ita ce zuciya da take rufaffiya juyayya ila qalbi al munafiqi idza zuciyar munafiki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ambata famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu Allah madaukakin sarki yake gaya wa muminai cewa famalakum me ya same ku fil munafiqina fi'atayn kuka kasance tawaga biyu kungiya biyu game da munafikai wallahu arkasa bayan Allah madaukakin sarki ya mai da su zuwa ga batan da suke kai ya mai da su zuwa ga shirkar da suke kai bima kasabu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayar yan uwa ita ma ta sauka ne sakamakon lokacin da aka tafi yakin Uhudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita da sabai zuwa ga uhudu to akwai babban munafiki rasul munafikina shine abdullahi bin ubay bin salul saboda ka sai zuga wasu daga cikin sahabban da suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai suka yi kwana sai suka dawo suka fara suka fara taimakawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fita da niyyar aje a tinkar kafirai to a lokacin shi kuma sai zuga wasu sai annabi yana daukar shawarar yara ne kawai annabi baya kula da su a matsayin dattijai sai ya ɗau shawarar yara saboda ka shi yakin ma ya fasa to kun san babban mutum ne a cikin su kuma wasu sai suka ɗauki zigarsa sai suka biyo shi da yawa sai aka ba annabi da shi daga shi sai sauran wanda suka tsaya tare da shi to sai wasu daga cikin sabai ransu ya ɓaci suka ce waɗannan munafukai ne wallahi mu je mu kashe su sai wasu kuma wanda suke goyon bayan suka ce a'a ba wai suna goya musu baya bane akan aikin da suke kuma nafincin su a'a saboda ƴan uwansu ne na dangi sai suka ce a wallahi ba wanda isa ya taɓa su ba mu ne sarrafa kashi biyu ba kenan wannan sun ce a kashe su sun ce ba za a kashe su sai aka aka fara jayayya to shine sai Allah ya saukar da wannan arai sai me me ke gare ku me ya same ku za ku rabu rabo biyu za ku rabu tawaga biyu saboda munafikai ku rinka tattaunawa kuna mai da yawo kuna musan yawo akan munafikai wallahu arka san bayan su munafikan nan Allah madaukakin sarki ya tunkuɗa su ya mai da su baya zuwa ga munafincin su da shirka su da suka da suka sanje suna aikatawa alamar akwai sarki yau yau ne faɗa game da abin da suka aikata ai na kasahum wa raddahum fil batil Allah madaukakin sarki ya mai da su ya juyar da su akan batan su allazi kanu fihi wanda suka kasance a cikin sa bi sababi kasabihim wa a'malihim al batila a sakamakon abin da suka aikata da kuma ayyukan su na barna wa huwa sharrul qulubi wa akhbathuha malai ce irin wannan zuciya ita ce mafi sharrin zuciya kuma ita ce mafi kazanta da dattin zuciya ita ce zuciyar munafikai fa innahu ya'taqidu al-batil haqqan saboda shi munafiki yana kudirce barna gaskiya ce wa yuwali ashabahu kuma ya jibinci ma'abucin ma'abutan barnan ya taimaka musu akan gaskiya din wal haqqa batilan kuma yana kudirce gaskiya barna ce wa huwa sharrul qulub wa yu'adi ahlahu kuma yayi adawa yayi fito na fito da ma'abutan gaskiya fallahu almusta'an ma lai ce Allah madaukakin sarki shine abin taimako anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe zamu ji ragowar abin da ya rage na maganar ibn al-qayyim da yake yi mana sharhin wannan hadisi mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah